المتلب التقيل والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأس سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إلا الأولى راجية وكافة أساج رسول المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأغواسي قلوب الأقداف الفريد الدهري على الإدلاك هاتم الأتمين أبو إسحاق الأجي إبراهيم ياسر ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاري وملاذي واجبي لله شبرا المسدد نسأل الله السدادة يا همة الشيخ ادري لنا بهذا المهدر ولتعرفي بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم لجيف أسألك اللطف فيما جرى بي المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله يومنا زما نقوم ديدي أتكن رماه نشأ عمر الفوتي تجمده الله برحمته وفضله وأن يجعلنا من راضين بجاه رسوله صلى الله عليه وسلم yana cewa wala yuhafuka annahu la yahmalu ba'al jalati kar ya tsoratar da kai annahu lamarin yadda yake la ya hamalu babu jahalati al'agabiya'u mina ɗalabatul mudda'ina kar ya tsoratar da kai wato lamarin la ya hamalu babu jahalati shashin jahilai kasu ɗauka al'agabiya wawaye mina dalabaci daga cikin ɗalibai mudda'ina wasu suke yin da'awa na martabatul ulama al mutabahirina suna ganin cewa su ne malamai wanda suka zamo koguna baharu cikin ilimi kada ya rudu da kai ma'annahum tare da cewa su yu'aqabuna bil baladati suna bibiya mutane ne da wauta wasu ulfahami da mummunan fahimta wa adam ziyaratul ilimi kuma da rashin ƙaruwan ilimi rashin ƙarin ilimi ne ya sa suka zauna a matsayin wato balada ƙauyanci su ulfahami wahum yahsinuna annahum yuhsinuna sun'ani ma balagu martabatul muta'allimi ba su kai martaban muta'allimi mai neman sani ba ma ala radin akan raddi alal anbiya'i wal ulama'i akan raddi ga annabawa ko malamai illa su al'adabi sai dai su al'adabi wanda suke kirkira shi su wautar da wancan su wautar da wannan su ɗauki fasarori daban-daban su nashi'an min alhasadi amma faruwansu sun faru ne mafi yawa akan hasada wani hirmani kuma Allah ya haramta musu suka ka suka yi wa gurin da za su ji nasallah salamata Allah muke nema muke roƙo kubuta wal'afiyat da lafiya fala shakka babu kokonto annahum yu'aqabuna suna yi mu'aqaba ne bil baladati wa su alfahimi da ƙauyanci da mummunan fahimta wa da ziyaratul ilimi da rashin ƙaruwan ilimi wa qasawatul qalbi da bushewan zuciya wa jumudul aini da ke ƙasan ido wa adamil amali bima alima da kuma mutum baya aiki da abin da ya sani domin aiki da abin da mutum ya sani Allah yana fitar da shi akan ka yi tsaya akan abin da ka sani ka yi aiki da shi kawai to ya fi ka je ka dinga ƙoƙarin dole sai ka yi abin da ba haka ba wal jahal murakkabu jahilci ne murakkabi wata zinin shaidan da kuma yadda shaidan yake kawatar musu lamu su a malihim wato yake kawatar musu mummunan aikinsu li ya hasibu annahum ala shay'in suna riya cewa akan wani abu suke na tudu wai mutu suna mutuwa ala zalika akan wannan wahina izin a wannan lokacin ya lamuna suke sani annahu laisu bi shay'in wahina izin ya lamuna wani lokacin suke sani annahu laisu ala shay'in laisu bi shay'in ba komai bane su wallazi adahu ila zalika duk abin da ya sa wayanda suke irin wannan wanda ba san abu ba suke yin abubuwan saboda hasada duk sun yarda da kansu su al'adabi ma auliyayi su al'adabi ne wato mummunan ladabi ne ma al'auliyayi wal ulamayi da malamai da waliyai suke masu mummunan fahimta bin raddi alaihim wai su yi musu raddi bayan ba su san abun ba hasadan saboda hasada wal ulama'u da malami bin raddi alaihi hasadan min indi anfusihim suna yin raddi ne a gare su suna yin raddi ne ga malamai suna ganin abubuwa ne wanda ya dace ko bai dace ba ba haka abin yake ba li irada ifa'i nur islam amma nufin su da kusa da hasken musulunci wa kamadul muslimina su bakantawa musulmai rai kama kala ta'ala kamar yadda ubangiji yake fada yuriduna an yadafa nurallahi bi afahim so suke su kashe haske na Allah ji a fahim da bakunansu, waya balla Allah ya ƙi illa ya tima nurahu sai hasken Allah ya cika walau kare halkafiruna, ko da kafirai sun ƙi. Wafin lawaƙi la'anuwar al ya zo cikin lawaƙi wa annuwar al wa alam ya hai, ɗan wana ka sani. annahu la yanbaghi lil muqalladi al imami bai kamata ga muqalladi ba wanda shugabansa maliku ne ko shafi'i ko abu hanifa ko ahmad ibn hanbal ko ta mazhaba an yi samma fi jama'atil imamin akhara ya dinga kira bayan ga wani muqalladi ne amma yana magana akan shayinsa misali maliku sai tashi kuma koma kan shafi mukalladi ne kuma ba bai kai ya cika ba a ilimi hususan ka kauli kamar fadinsa in ƙayalar hasmu idan mai husuma ya ce ƙulna kaza mun ce kaza fa inna hasanul adaba فإن فإن حسن الأدب أدب في في اللفظ kyakkyawan kyakkyawan kyakkyawan ladabi fil lafzi cikin lafzi min ahlaqil ulama al-amilina wato yana daga cikin kyawawan ɗabi'a na malamai al'amilina ma'aikata wa kada tsalani insanu maratan an nuna mu wani mutum ala kitabin akan wani littafi fi raddi ala abi hanifata yana ya raddi wa abu hanifa radiyallahu anhu fara'aitu sai na ga fi tilkan lailati a wannan daren fi waqatin a wannan waƙen imamu abu hanifa sai ga abu hanifa waƙar tasawara na hau sittin zira'an an sa masa warwaro wajen jira'i sittin fi sama'i a sama walau nurun yana da haske ka nuru shamsi kamar hasken wata wa ajidu zalika allazi radda alaihi sai na ga wanda yake yin raddin a gare shi tijahahu yana kusa da shi yashbahu namusu sauda sai ga wani mala'ika amma baki yana kusa da shi mala'ikan amma baki ne shine namusu yawa kala sai ce wayin kana imamuna shafi'i ya kulu in dai imamu shafi'i zai ce annasu kullum iyalin filfiki annasu mutane kullum dukansu iyalin filfiki a ɓangaren fiƙiu iyali ne ala abi hanifata wato kowa ya fito daga wajen abu hanifa ne gaga abu hanifa almajirin jafar sadiq ne maliku ya amfani da shi sannan shafi almajirin maliku ne abu hanifa a ahmadu bin hanbali almajirin shafi'i ne kaga wanne ta ƙaddama fila awali ya fito abu hanifa ne to kaga ashe annasu kullum iyalin liyabi hanifa ta kenan filfiƙi fakaifa ya sugule amsalina ta yaya za a yi irin an yi tasadda da raddi alaihi a ce wai kaman irinmu ne wai za mu yi raddi abu hanifa eh هذا فوق الجنون بالدبقات shi wannan haukan ya yi tsauri da yawa ƙarƙala ta'ala ubangiji ya ce shara'alakun fiddini shara'alakun fiddini ma sabihi nuhan Allah ya shara'anta muku cikin addini abinda Allah ya wasiya wa annabi nuhu wallazi auhayna ilayka da abin da muka yi maka wahayi wa ma wasina bihi ibrahima da abin da muka yi wasiya wa annabi ibrahima wa musa wa isa da annabi musa da annabi isa ana kima dina ku tsayar da addini wala ta tafara kofi kar ku raba kan wani kar ku rarrabu kar ku raba kan mutane kuma famar Allah ta'ala Allah ya yi horo bi iqamati dini a tsayar da addini la bi irja'ihi litakabur alal aimati ba a yi jayayya ana girman kai wa shugabanni ba wa hadha al'amru wannan lamari karfasha fi muqalladil mazahib ya rarrabu ne a cikin muƙalladai na cikin mazhabobi fatara kulle insani za ka ga kowane mutum ya da haɗu hujjata gairihi yana dakusar da hujjan waninsa hata la kadu ya ƙala wuta masu kan likita ne wala sanata har sai ka ga mutum ma abinda mutum malami ya yi magana sai ga ana ƙoƙarin dakushewa ana nunawa kaman shi malamin ba ƙurani ko hadisi ya zo da shi ba wa zalika wannan min a ƙabai da hisari yana daga cikin ɗabi'u marasa kyau ina ma kana la'iƙu bihim abin da ya fi dacewa da su aljawabu an al'aimma shine jawabi ga shugabanni imma bi adami dala'ihim ko kuma saboda rashin idlayinsu ala zalika akan wannan dalilin allazi zafara bihi raddu alaihi wanda ya rabota da shi shine ya raddi gare su wai ma bi anna lizalika da mujtahidu ko ya zamo ga wannan mujtahidin munazi'an fi istinbadi akwai jaye da ke da shi cikin istinbadi min wujuhin qawaid al-arabiyya ta fuskokin ƙa'idodi na larabci ya fa'ala amsalina amma ya ya ya buya a wajen mu mu sani ba misali kaman gaga a ƙa'idodin larabci misalin ubangiji maɗaukacin sarki ya ce famsahu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila ila al-murafiqi wamsahu bi ru'usikum to ka gani wa arjilikum ko wa arjilakum kaga famsau bi ru'usikum wa arjilakum wanke kafa ne arjila da fataha ka ya koma arjilakum famsau bi ru'usikum wa arjilikum shafa shafan kai a haɗa shi da shafan ƙafa kenan eh kaga biru usikum saboda biru usikum amma wa arjilakum sai zama ma a dofin a ala fagsilu wujuhakum kafa ido wankewa yake yi amma kafa kafa ma wankewa yake yi amma in yi tafi a kan famsau bi ru'usikum wa arjilikum kafa ma shafawa ke shi ne waɗansu suke shafa kafa yi to irin wannan larabcin in ya zo kai ba baka fahimci larabcin ba ya za ka yi ka ba da wannan kamar واتقوا الله الذي تساءلون به كذا واتقوا الله تساءلون به والأرحام kaji tsoron Allah alladhi tasaluna bihi wanda kake roƙon Allah Allah yayi dan Allah kuma yayi dan zumunci kaga asufanci muna ɗaukan wata kula ta sa'adu na bihi wal arhami akwai kuma wata kula kaga ta sa'adu na bihi wal arhama kaga ne? akwai ya zo wal arhama wata kula wata kula arhama kira ka ji tsoron Allah ka ji tsoron zumunci wata ƙwallaha allazi ta sa'aluna bihi ka ji tsoron Allah wanda kake roƙon Allah kake roƙo dan Allah a yi maka kuma dan zumunci a yi maka an fahimta dukkan suna zuwa ya zo da jarra ya zo da fata to irin wannan idan kai larabcinka bai kai ka gane ba ya kaga mukalladi ne kenan to ya za ka yi jayayya da wanda ba abokin ma'amalanka ba a ilimi Allah ya kiyaye ina ma kana layiqun bihim aljawaba anil anil aima wannan ya kasance yana ratayuwa ne da su wajen jawabi ga shugabanni imma bi adami itla'ihim ko ba su san haka bai gane ba ala zalika dalil a wannan dalili allazi zafara bihi radda alaihim wanda shi ya fahimta ya gane ya masa raddi wai ma ko kuma diyanar lizalika lamujtaidu da wan akan wannan shi mujtaidin munaza'an fil istinbadi akwai munaza na jayayya cikin istinbadi abin da yayi istinbadi ya fitar ba shine wanda kai ka fitar ba min wuzu qawaid al arabiya ko daga fuska na ƙa'idodin arabiya ya fa ala misali na wanda ya buya ga tsakanin intaha wa fi hashiyati shekul adawi a hashin shekul adawi ala sharhil harshi a sharan harshi inda ƙwallon musannifu lokacin da mai talifi ya ce wa ma kana min khata'in aslahu duk wanda kuka ga in nayi kuskure ku gyara shi bitan biyi wajen faɗakarwa fi sharhi a cikin sharha wal hashiya a hashiyan kuma yace ilam ka sani anna tanbiha wato faɗakarwa fi hashiyatin da ya hashiya alal hadai akan kuskure awin nakasi ko ta waya innama ya kunu min ahalil kamali da ana magana ne ba kowa ya shiga ya sa hannu ba can mai ibn rushd yana cewa wa qad azintul islahi lil ilal azintul islahi lil ilal likulli وقد عزمت الإسلام لل... وقد عزمت الإسلام للإلال na yi izinin a yi mun gyara likulli zilubin amma ga mai hankali mu dawi lil ilal mai maganin cuta ka gani? eh azintul islahi in an ga gyara a gyara azintu na yi izini a gyara likulli zilubin amma ga malami shine lubbin mudawi lil'ilal mai gyara cuta mai warkar da cuta kaga malami kenan ba ka ba izinin da ya yi ba ya izini wa kowa ba ne saboda kar kowa in ya gani ya ce a nan akwai gyara nan akwai gyara ba haka abin ya ce ba shoma sani kafin ga Allah masa rahama yana cewa a cikin godiyar da Allah neman da Allah ya masa ya ce yawancin malamai in sun yi littafi in mun gani sai mun sa hannu a kai sai mun ga larabcin da kaza suka yi amfani da shi suka bar kaza ya fi ya ce amma shi ibrahim bai yiwu ba ba mu taɓa iya yi samar hannu a littafi da niyan gyara ba sai shoman sani kafanga sai ya ce malan modi salga ya tafi kano ya tafi madinatu kaula ya je ya karanta diwani a gaban shehu Ibrahim, saboda wani larabcin in yayi muna rasa shi, muna rasa larabcin aina ke ya ce, To, ka je kamar talikinin karatun a nan madina tukawala ko ka yi sauka ɗaya ko ka yi sauka biyu tukuna ka dawo. Eh, abinda shoma sani kafin ga ya faɗa masu kenan ya ce amma Allah ya a yi larabci dai ya buce don sha Allah bi izinin lahi sai ya ga rabon saci amma ce bai taba kama shi Ibrahim da irin wannan abun ba to yanzu a wayanda suke mahaukata sai su ɗauki larabcin su ce da su gyara kuma an yi wannan abun abdalla idris lokacin suna jami'ar madina suna cikin zafin kansu na ilimi bayanin diwanin shi ibrahim yana hannunsu sai suka nemi izini wajen shehanansu na madina jami'a madina akan in shi ibrahim ya zo da su masu tambayoyi za su tambayoyi sai suka ce musu a'a wannan malami ba irin na tabawa ba ne sai suka ce suna neman izini sai su da suka matsa sai su shugabannin jami'an madina sai suka ce idan ya zo ya tambaye ku a kuka tambaya ya warware muku in, in kuka yi jayayya da shi akan wannan in ya fi ƙarfinku sharaɗi za a kore ku suka ce sun yadda da aka zo aka masu tambayoyi amma ban san akan me da me suka yi tambayan ba amma malam tari ya san magana yadda aka yi shikenan duk abin da suka kawo shi ibrahim radiyallahu ta'ala nu ya warware musu da nassin qur'ani da hadisi akan komi ya sake cewa suna da sauran tambaya su kuma zafin kan ɗalibi suna ganin za su iya kuna da sauran tambaya suka kasa ya ce shi kenan sai su malaman shehanan jami'a na madina alƙawarin da muka yi da ku dama in kun kasa to za mu sallame ku shi ibrahim shi ce duk abasu yara ne su yi ƙoƙari su yi karatu haka ake buƙatar su fahimci ilimi ce dalilin da su abdalla idris kenan suka gama jami'ar madina hakan ne wata rana shehu ibrahim suna taro da kristoci sai wani ya tashi a cikin kristocin sai ya tambaya ya ce ya ga ƙur'ani ya kawo maka da madina amma akwai garurrukan da suka fi maka da madina amma bai kawo su a cikin alƙur'ani ba gashi kuma an ce ma farin na fi kitabin min shai'i taro ne na duniya sai shebran ya ce yana zaune sai baffan lamin ɗansa da shi aka je taron sai ɗaga hannu ya ce zai ba shi amsa ya tashi zai ba da amsan sai ce wani gari ne Allah bai faɗa ba sai ce farisa shi ne sai baffan lamin ya ce ai Allah ya kira farisa alƙur'ani sa'urihun daril fasiqin yace wannan ayar Allah yana magana da Farisa ne ce Ibrahim yace sai na ja numfashi na ƙara natsuwa na zauna na gode wa Allah ashe da yana tunanin yaron ba zai iya ba da amsa ba a faɗa masa Allah ya kira garin a cikin ƙur'ani irin wa'annan challenges ɗin an yi an yi an yi an yi irin haka da yawa a kan sheburayi an yi wa musulunci an amsa an yi wa sheburayi ya amsa an ga sunan da yawa barjak an yi masa akan Allah yana sama a cikin alƙalin alƙalai na makka an yi da shi duk wannan gabaki daya duk sheburayi ya amsa saboda haka shi mutumin da bai gane abu ba amma bai san bai gane ba bai fahimta ba bai san bai fahimta ba to dole sai an taba shi tukuna ya ya san yadda ake ciki Allah ya fahimta da mu addini tambihan fadakarwan kenan ashe ba kowa ne ake mara izini ya yi gyara ba a ana yin izini ga mai gyara ne kama kamili لقد أذنت لإصلاح للإلال لكل ذي لود مداوي للإلال هكا ألا أن اتهامي أنفسهم da za su gane masu ganin cewa malaman sun yi kuskure to su tuhumi kansu a wuladin shefi su tuhumi kansu a wuladin shefi gare su wa ma ahalar gabawati amma wawaye wa hususan ahala hazar zamani musamman irin wannan mutane na wannan zamani da Allah dora ma ciki falwajibu alaihim abin da ya kamata a sukutu su shiru eh su shiru saboda zahabal ulama malaman suke cewa zahabal ulama wa taraka unas nas malamai sun tafi an bar mutane da kayan littafi a ɗakinka littafi na cikin ɗakinka ka yi hoto da su irin a haɗa bihim ilma duk iliminka ne wannan duk ka ma sai ga mutum masallihimeri hamilu asfara ne ga littattafan a ɗakinka kuma kana ƙarya littattafan kuma kana maganan cewa kana magana ne akan ilimi ma'ana ka tar littafi kana ta bacci kuma ba haka abu yi kamata ba Allah kiyaye fulwajib alaihim askutu kama fada zalika alul irfan kaman yadda malamai masana Allah suka ba da fa'ida aka mimma taqaddama wanda suka gabata fi gajiyar al'azmani a zamanin da yake gaba'inta, wafi sharhi dardiri a cikin sharhi dardiri ala muhtasar fi hadal mahalli a kan muhtasar cikin wannan mahalli ya ce wa hazar min ƙillatul adabi ka kiyaye min ƙillatul adabi daga a kashe ba da kyau ne hoton ne mutum ya kiyaye wahazar min ƙilatar adabi mutum ya kiyaye daga ƙarancin ladabi rashin ladabi wa malamai a kiyaye kan yi ƙalu haza haɗaun kamar mutum ya dinga cewa haza haɗaun wannan kuskure ne ya dinga fada auka zimun ko wannan magana ƙarya ne auka lamun fashi da lamanan lahu ko kuma magana ce barna ba ta da ma'ana duk mutum ya kiyaye fahimna ƙillatul adaba domin rashin ladabi ma aimati dini tare da malaman addini la tuqaidu illa illa alwabal la tafidu illa alwabal babu da take jawowa sai tabewa ala sahibiya ga ma'abocin mai yawan magana duniya na ukura duniya da lahira Allah ya kiyaye mu wafi uhudul muhammadiyya ya zo cikin uhudul muhammadiyya na sharani wa kana sayyidi aliyul marsafi sayyidi aliyul mursafi ya qulu ما قد أهل الجدال عن الوصول إلى مقامات الأولياء باب أبن أهل الجدال ما سجايي suka yanke an wasuli ila maqamatul awliya duk malaman da suke jayayya abin da ya hana su hawa kan kujeran waliyai wa karamatihim da karamansu illa da awahum sai ganin annahum su alam billahi minhu sun fi sun bi waliyan sanin Allah ganin sun fi su sanin Allah wannan shi hana su kaiwa gurin saboda ba ta wadu wa haufuhum ala ilmihim da tsoronsu akan iliminsa iliminsu allazi allazi huwa ko riyasatin wanda shine riyasansu an yansa yamance shine yattabi'una dariqal fuqara yamance wani lokacin da baya bin hanyar fakirai sune fakirai in haka ce haka su ne su baye ne. Wayya hanya kuwa ita ce hadiyatun zuciya ta ruɗe su, linnafsin wa shaida ne, da yaudara linnafsi aibun lilfa'adi aibun, liruhi aibun kenan. Eh, fainal fuqara su fakirai la yazidunahum babu abin da yake ƙara masu babu khadi'a babu nafsu babu shaidani babu babu abin da illa ilman illa illa ilman ila ilmihim ilimi ne suke ƙara sani amma wannan zuga ne yake jansu sun rudu suna ganin su ne malamai kowa bai kai ba to kaga an faɗi kenan wajje la'ule ƙulubi suna ganin tangaran suke tangaran suke wa hudurin fi ibadati kuma suna ganin sun samu huduri a cikin ibadarsu suna gadara da ibadan da suke wa gara ƙada shau izuddini bin abdulsalam ya ƙulu wahala sama ɗariƙun akwai wata hanya gaira ma fahimnahu banda wanda muka fahimce shi min alkitabi was sunnati daga alqurani ko sunna wayan fi dariqal qaumi suna kore hanyar mutane shine dariqal qaumi suna kore hanyar waliye kenan wallan majtama bi sayyidi abi hasan shazili wannan ibna izuddin ibn abdus salami farkon abin da yake tafiya abin da yake magana kina wato yana cewa wahal samma ɗariƙun gairin ma fahimna akwai wata akwai wata ɗariƙa banda wanda muka fahimci shi da ƙurani da hadisi wayan fi ɗariƙa da ƙauyen yana kore ɗariƙan sufaye a wannan lokacin izuddin bin abdulsalam wala mata ma bi sai dai abi hasan shazili da suka haɗu da abu hassan ashazili radiyallahu wa aka zalwar da anu sai ka rabu wuridi a wajensa sare ya ƙulu sai yana cewa ma ƙada la da shari'ati allaci la tun hadimu illa sufiya ba wanda ya zauna akan ƙa'idodin ilimin shari'a wanda ba ta rushewa sai wanda suke cikin sufanci ka gani Izzuddin bin Abdulsalam lokacin da Gazali shi ma ya yi wannan da ya tafi ya buɗu ya kai yadda ya kai a cikin ilimi amma lokacin da ya haɗu da sufaye sai suka ce sai ce bayyana umrana mun tozartar da rayuwarmu an ce saboda daɗin abin da ya ja shi ya fahimci babu wani abin da mutum zai gane Allah ka tafi akan minwali in ba su fanci ba. Ba za ka je kana cikin kana gargada ba, a musamman ka niku da ilimi in ka ɗoru a kan yadda aka saka, to shi kenan sai tafiya kawai. Amma babu raini babu ganin kai babu ujubu babu riya babu hasada babu babu babu babu babu gabaki daya duk za a cire maka domin za ka gane duk aikin da kake yi lalaka wala minka wala ilaika ne duk aikin da za ka yi ba naka ba ne babu ba a gare ka yake ba a komi kawai za ka gane Allah ne yake neman ya girmama ka, ya jona ka don a ganka da aikin. to akwai abin da ya kai shi amma ka je ka bubbuga kai a tunaninka babu kaman ka ne babu mai iliminka babu mai kazanka babu ai za a faɗi a sufanci babu wannan na'am kala ya ce wamma ya dulluka ala zalika abinda zai nuna maka haka in ji izudini bin abdulsalami ma ya kawar ala yadi ahadi min alkaramati abinda ke faruwa a hannun ɗaya daga cikinsu na daga karamomi wal hawariku da kecewan al'ada a yi abu kaga abun hawariku al'adaci ne abin da kake gani ba zai yiwu ba ya yiwu ko wala ya ƙaushe an min ha ala da garihim ba wanda karama yadda take bayyana da hawari adati yadda take bayyana a hannun a hannun sufaye baya bayyana a hannun wanda ba su ba baya yiwuwa haka ne waka zalika haka nan balagna an an gazali gazali shi ma qabla itima'i bi shay'ihi albar anani eh albar anani shehin sakina rahimahullahu ta'ala wa qala sai ci fi mawdi'in akhara a wani guri daban wasa miti shehana yace naji shehin mu شيخ الإسلام زكريا شيخ الإسلام زكريا يقول لنا شوى كل فقيه لا يتمو بقوم فهو كالخبز بلا إدام كالخبز بلا إدام دواني duk wani faƙihin da bai gamu da sufaye ba shine ƙau sai ce to fawo kalhubuzin kaman gurasa ne kawai wanda bai da miya. Eh, eh, haka ne, wasu mitu sai na aliyar hawas, sai dai aliyar hawas, rahimahullah ta'ala ya ƙulu, na je na cewa la ya kamalu ɗalibul ilimi. Ɗalibin ilimi baya cika, illa bi iti ma'ima ahadimin ashahi ɗariƙi. sai an samu ɗaya daga cikin malaman ɗariƙa sun haɗu tukuna ya cika a cikin neman ilimi liya harju mina ra'unatin nufusi a cire mar girman kai a raba shi da illa na ru'unatun nafsi wa min hadarat talibisin nufusi a fitar da shi daga rikicewa nan na nafsu wa mallan yace amma a ahli dariq duk wanda bai hadu da malaman dariqa fa to da sauransa fa man lazamahu talbisu duk wanda talbisi ya haɗe masa galiban wadawal amal kana kallon aikinka bila ilimin ba tare ilimi ba wa kullu man nasabahu ila qillatil amali duk wanda yake nasabtuwa ga mutum zuwa karancin aiki a kama lahula dillati wanda yake tsaye da dalili a latilatan shi inallah wanda ba ta tafiya zuwa wajen Allah wa man shakka fi qawli wanda yi musu akan wannan haza faljarif ya gwada ya gani zai ga duk aikinsa in in sallah da kake yi in ka tsaya kana luran shi ne aikinka za akwai faduwa ciki saboda kai kana neman kana sallah ne kana neman ajiya kalala shi kuma sanin Allah abinda sufaye suke cewa ibadaka da kake gadara da ita ba ita ba ita ake a'a ba ita ce abin sa idonka ba ka bi Allah don a baka aljanna ka bi Allah ka yi ibada don a baka aljanna ba shi ne bayyawa a ka bi Allah don Allah shi ne shi ne burgewa. amma wancan dan a biya ka ba shi ne ba wato ba dan inda ba za a biya ka ba za ka yi ba kenan inda ba za a biya ka ba ba za ka yi ba to kaga in mutum ya bi ya tafi akan wannan za a samu damuwa Allah ya kiyaye wai za fahimta jami'a ma ta ƙaddama in ka fahimci duk abin da ya gabata arabta za ka gane annahu la yalzamu min raddi ala allahi bai lizinta ba a yi raddi ala allahi fasada qaulihim ka ce ya maganar su ta ɓaci fi nafsul amri a cikin nafsun al'amari Yeah. قوله في نفس الأمر كما قال الغزالي كما عند الغزالي كنا نكرر على القوم أمورا منا يويت مغانا منا يويت وسوفه مغانا حتى وجدنا الحق معهم sai mu faɗi abu mu sake maimaitawa muna ganin ba daidai suke ba sai mun tsinci kanmu kuma ashe su ne akan gaskiya Kala ta'ala, Ubangiji ya ce, Balkar bi malami hidu bi ilimi, ai, suna ƙarita abin da iliminsu bai kai nan ba ne, wala ma ya tihim tawilahu lokacin da iliminsu ya zo nan gurin kaga sun gane kenan. An gamu da malamin da yake alamin ulamayin, wai zan nan ya hata dubihi, ba a lokacin da ba su gane abin da suke ƙaryata sufaye ba, sai ƙuluna sai su ci haza ifkun ƙadimun, wannan ƙarya ce kawai. Wannan ma yi wa yi duk ƙauli Imam Gazali yana daga cikin abin da yake ƙarfafa maganar Gazali, ƙaulu Abi Qasimul Junaid shine faɗan maganar Abu Qasimul Junaid. kana indi waƙafatan fi ƙaunihim akwai abubuwan da ya tsaya a kan wasu maganganu ya bilgu zakir fi zikir ila haddin ya ce wannan magana yana kana indi waƙafatan fi ƙaunihim akwai maganan ta tsaye da ni in ji imamu julaidu yake cewa akwai magana da ta tsaye da ni ban gane ta ba sai ya ce ya bulugu zakir fi zikir ila haddin mai ambatan Allah yana kaiwa ya bulugu zakir mai ambatan Allah yana ambatan Allah har ya kai fi zikiri a cikin zikirinsa ila haddin ya kai gurin da lauduri ba bi saifin lami haisu da za a sare kansa ba zai san ana sarewa ba ai ana sare kansa amma lami haisu eh mai ambatan Allah eh lokacin da yake ambatan Allah inda za a tsaya a sare kansa ya ce wallahi ba zai lan hisu ba zai ji komai ba a lokacin ya ƙare ila an wajen na al'amura kama ƙalu ba mu san haka ba sai da muka zo kuma muka ga ashe abin haka yake ashe abin haka yake gazali ne ke faɗa akan wakala shi ahmadu zaruk fi ƙawa'idihi shi ahmadu zaruk yana faɗa cikin قواعد الزروجية إنكار المنكرة واتون إنكار ما إنكاري imma an yastanidda li'ijtihadi aw li hasmi zari'ati eh ko mutum ya kafa dalili saboda neman ijtihadi aw li hasadin a hasmi hasadin ne ko a zari'ati ko saboda yankewan saddalin zari'ati auli adami ta haƙiƙi ko kuma saboda rashin samun haƙiƙa auli bafil fani ko kuma mutum bai sani ba auli kusuril ilimi ko saboda taƙaitan ilimi au jahalil munadu ko kuma jahilci mai kewayewa aula lin bihamil bisadi ko kuma saboda fahimta na shimfiɗa auli wujudil inadi ko saboda tashin karan hanci faulamatul ko kulli eh azani faulamatul kulli arju lil haqqi inda ta'yinihi to wannan dukkan wannan abubuwan suna faruwa ne na komawa zuwa ga gaskiya inda ta ainihi lokacin da abin ya ayyana illal akhir sai dai na ƙarshe fa ina wala qabul ma zahara baya karawa an ban da ya bayyana wala tanbadu da'awa ba tare abin da ya ya lissafa wala yashabu itidalun fi amri babu abin da abokantaka da shi cikin kaucewa muradinsa inta suma ilam anna ilamul fiqi shi ilamul fiqi ilmun sharifun ilimi ne mai ɗaukaki nafi'un mai amfani illa tawaqqufa illa tawaqquf ma huma wujudul inkari sai dai tsayawa a gurin da yake tare da shi tare da samuwan inkari ya duru sahibu dararin aziman mai inkari yana samun cutuwa da yawa kama ta kaddama kama inda aka faɗa baya wani zalika kala shawazaru saboda aka shawazaru ya faɗa cikin ƙawaidi wujudul juhdi shi kenan samuwan jayayya mani min qabulul majhudi yana daga cikin abin da yake korewa daga karban majhudi au na'uhu ko nau'in sallin furil qulubi anhu dan a kore zuciya zuwa gare shi wa tasdiqu shi gaskata wannan ilimin bi ftahul fatai shine mabudin budewa lima sudiqa bihi lima sidika bihi da abin da aka gaskata shi da shi wai lam ya tawajjaha lahu in ba a masa taujihi ba izla dace allahu tunda babu wanda zai tunkuɗe shi fal mutawaqqifu to mai tsayawa mal fite fitehi ya ta'ayyanu alaihi tajawuzul mawahidi to zai zama ya samu damuwa wanda zai ayyana na tsallakan kyauta walfatu min gairi taƙaidin da buɗewa min gairi taƙaidin da zamanin babu taƙaidi da zamani ko guri ko la'ainin ko wajen da aka ambata liyanar ƙudarata domin shi ƙudaran ubangiji la ta taƙafu asbabiya ba ta tsayar da sababi alashe akan komi waila in ko ba haka kana muharuman an haramta wa mutumin maƙamu bil juhudu da abin da ya tsaya da jayayya sun mahuwa sannan shi inistana da illal asali idan ya samu sanadi zuwa ga asali mazurun ya ana masa uzuri wailla in ko ba haka ba uzurin lahubi in kare uzirar lahubi in kare da masa uzuri saboda in karinsa ma la ilimin lahu biyi abinda bai da ilimi fasallim tasallim ka, ka, ka, ka sallama in baka da ilimi akan abu sai ka tsira wallahu ta'ala a'lam Allah shine mafi sani bari mu tsaya nan Eh, al'intisabu mushirun bi alamatul muntasib ilayhi Eh. duk wani waliyi duk wani malami yana da buƙatuwa ka samu malamin da yake gaba da kai a cikin sanin Allah eh to in ka samu zai zamo maka abin da kake zaton ba haka ba ne to sai zamo ka gane da yawa amma in ba haka ba dole za a dinga samun damuwa eh kai ka ka rike kana ganin kai ne akan gaskiya kowa a cikin bata yake kun ba haka abubuwan suke ba eh abin da kake ganin ka gane wani ya gane fiye da yadda ka gane abin da kake gani an tabe gashi nan a hausa da yawa wai shaudaro yana cewa uba ka zo wani ya ji zai zagi eh wani in ya ji zagi zai ji uba ka zo yawa to mai suna uba kaga an zage shi ne watakila to in aka ce hakan ake nufi zagin ne ai yayi kama da an zage shi to amma hakan ne do akwai akwai akwai abubuwa da yawa wanda za ka ji su amma saɓanin yadda ake nufi ne eh kuma a ita husuma a kai kuma ba a eh haka ne eh to haka abubuwan a larabci akwai wani Allah ya ba shi fahimta biyu ne, wani ɗaya ne, wani kuma a fahimta ɗaya Allah ya ba shi goma, wani ɗari, wallahi ɗari, wani ɗari da goma sha ɗaya. A kowane abu guda ɗaya, magana ɗaya sai ya kawo maka misalin ta ɗari da goma sha ɗaya. To ya za a yi kawai ƙuƙumi ka san biyu ka zo ka ce duk sauran ƙarya ne aya ko wahala Allah rufa mana shiri Allah ka taimake mu Allah musalla ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أقدر الدار الذي صلاة تملأ الأزلة ولا أبد الزمن أو مكانا مضروبة في كل عدد جاد ما في لمك واحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة